قال المصنف رحمه الله تعالى باب قدر أشواط التعذير أصوات التعذير
ma'ana bulolin da aka yi na ta'aziri gwargwadonsu
قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير بن الأشج قال بينا نحن عند سليمان بن يسار إذ جاءه عبد الرحمن بن جابر فحدثه فأقبل علينا سلم- سليمان فقال حدثني عبد الرحمن بن جابر عن أبيه عن أبي بردة الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد أحد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله na ya kamata malaman islamiyya wanga hadisi ya zama kowane na cikin kai ne a ce ka ba- ka ba- ka buga yaro bulala hamsin bulala ɗari wannan ba daidai ba ne gaskiya ga hadisi ƙararra yana magana kuma wani lokaci abin da ya sa bugun bai cika fa'ida ba bugu na ladabtarwa ya gane na tausayi amma wani bugu sai kai shi ka wani ɗebe haushi wannan sai sa yaro ya ƙara kangarewa Eh, tana bugun yaro wanda din ya gane bugun da kai mai don ya gyara ne amma kana na ɗebe takaici to yaushe yaro zai abin nan to ka ji abin halatta wuce bulala goma
إلا في يزو- حد من حدود الله eh wannan yanzu irin kasar saudiya ba a bugu makarantu to an ba bugu an ɗauke su hanyoyi na na tabawa ba bugu ba mu ko mu an sa guda ce bugu ba mu da wani tsari sai bugu bugu bugu bugu wannan kuskure ne gaskiya ina da wani littafi da wani malami ya tara kuma akwai risala ta wannan muhammadu suhunun dan dan suhunun ya littafi ya kwari salis wadda ya yi bayani wadda za a karantar da yara da hanyoyi da kuma in za a horar da su da ya magana ya ce in za a bugu ga inda za a bugu ba a buri bugu wuri kaza shi yanzu muhammad sunu ya yi shekara dubu da rasuwa yake cewa ba a bugun kaza ta hannu inda bai kwanta duk da abin da zai tura ka kawo duk malaman sun yi bayani Muhammadu Sohulu risala ce tana nan na san lokacin can mun sa an ka gurzata an kai ma malamanmu abin ga amma dai wanga an canza ba subhanallah laraba ka da sabo sabo turkewa na ina ta kokarin tuno sunan risala amma dai ta Muhammadu Sohulu ce ƙwarai wasu yan akwai cikin malaman mu nan wasu wanda annan sun san akwai protesta dubu yi muka ba su na haka tasiri dama gargadi na ana abin da na ga wannan bai hana kawai da malamai ka ce har kashe mutum ana yi ya kama akan babu tasiri akwai shi wannan amma irin wanga horon wajen yin bulala da abin nan ko ga alma- yan ɗayanka ko ga mat- matanka ko ga almajiranka to kada ya wuce bulala goma sai in akwai sai in haddi ne wanda za a bulala ɗari ko abin da nan ga amma kuma ga shari'a ai ba abin da a- a- fauka ɗari ko babu kaga harkar mai zina Allah ya tsare shi ya kai ma ɗari ko na gani باب باب الحدود كفارات لأهلها قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن نمير كلهم عن ابن عيينة واللفظ لعمر واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فمن وفى ب- فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئا من ذلك فأوقب فأوقب به فهو كفارة الله ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه ga wata fa'ida mu karanta ta ta yin bulala goma fauka ashar sa aswar akhadha bi zahirihi ahmad wa ashhab ashhab almajirin malik wa ba'du ashabina cikin shafi'awa kenan wa qalu la tajuzu ziyadatu fi at-ta'zir ala asharati aswa wa mujawizuna wanda suka ce ya halatta sun yi da'awa qalu innal hadisa mansukhun wannan da'awa su ce wa ta'awalahu ba'd al-malikiyya wasu sashin baban malaman malike su yi tawilin wanga hadisi ala annahu kana muhtassan bi zamanihi sallallahu alaihi wasallam kai dai ba ba sani wai yake wai ga zamanin manzon rahma da annahu kana yakfi jani minhum hadha alqadar wai shi ina sun ka sani ga kaji magana da ya kawo sauran mazahib sun tahi ga fauka haka shi sana ishara da magana cewa da yaran ga malikiya ana iya har kashe mutum ana yi akan babin tazir kun ji ƙarin bayanin nan
قال حدثنا عبد بن حمير قال أخبرني عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد وزاد في الحديث فتلا علينا آية النساء أن يشرك ألا يشركن بالله شيئا قال وحدثني إسماعيل بن سالم قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت قال أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرك ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا يأضه بعضنا بعضا فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته ومن ستره الله عليه ومن ستره الله عليه فأمره kaisa da miri ba نينا ko لكن.
kafara kace
نعم فهو كفارته ومن ستره الله عليه فأجره إلى الله fa amruhu mu a gare mu آه فأمره إلى الله إن شاء أذبه وإن شاء غفر له قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن السنابحي عن عبادة بن الصامت أنه قال إني لمن النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله ya عليه ishara abin da ya وسلم faru tsakanin shi da mu'awiya jiya ko ce ya yi mubaya tun ta farko kaga yana faɗi ce ubada mu muna cikin eh, na harko harko na ƙwaba wakilai wanda suka wakilta suka ta yi cikin mutanen ansaru suka gana da manzon rahama suka ba shi alkawali na cewa in ya zo madina za su kare shi
وقال بايعناه على ألا نشرك to بالله kaji شيئا mubaya da suka yi ولا نزني ولا نسرق ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ننتهب ولا ba نعصي makwace irin da laraba kai canda ولا نعصي فالجنة إن فعلنا ذلك فإن غشينا, فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله وقال ابن رهم كان قضاؤه إلى الله باب خروج العجماء والمعدن والمعدن والبئر جبار wannan Babu jurhul ajama wal ma'adin wal bibri jubar.
ala akwai ma hadisi da wanga lafazi نعم Ah, wannan cikin rangwame da Allah ya mu a ga al'umma ne yanzu kun ga wanga bala'i da muke ko duk don Allah na son mu ne wallahi malam la Allahu yarjuun dai yarjuun dai wuri biyu Allah ya ce haka zaharar fasadu ilbaru to can zuwa ƙasa wanda nuziƙan nahun min al'azab al'adana min al'azab al'akbar la'allahum eh can ka abin gai yarji'un su dawo Allah na nuhin mu dawo ga abubuwan da muka yi mu koma mu gyara shi yasa an ka dandana mana ga hadisi na cikin Buhari da Muslim manzon Rahma yana cewa man yuridullahu bi khairan yusib aw yusab minhu ya Allah na son ka da alkhairi idza haba Allah qawman ibtalahum kawai da hadisi ne hasan amma radiya fa lahore da man sakada rawa safa to ka gani za ka waɗanda abubuwa da kuka gani da duk musiyoyin da za su samu na wani ya rasa iyali ne wani ya rasa dukiya ce da waɗanda duk kafarori ne Allah kai mana cikin wannan ɗin kuma lokacin mu gyara sai Allah ya yi mana to na shi musulmi ɗan gata ne ma na kafara ne waɗanda abubuwa da za su sami mutum haka wajibi ne mu koma ga Allah in wani abu ya faru mai ihtisabi mu yi haƙuri mu yi ihtisabi kamar sabar wallahu sab wanda ya yi hushi to kuma hushi na akai mu ce ya hushi da hukuncin Allah don mi za mu kaza don mi kaza ba daidai ba ne ga yanar hadisi sananne a cikin sai musulun za mu zo gare nan na suhaib ajaban li amrul mu'min inna amruhu kulluhu lahu khair na asabu sara shakara ga wata riwaya ta ahmad na asabu khairan nabiyu na asabu dara sabara abin da bakana khairun la walaysa bizalika illa lil mu'min dama dama abubuwan wani waluhum bishar wal khair fitna ilaina tunshun koyaushe abubuwa mu zanki kula da su ɗaya biyu ne ko daɗi ko rashin daɗi ko samu ko rashin samu ko dama ko haka rayuwa take to duk kai musulmi an baka fahita in wanga ya samu sai ka mai sai ya zama alkhairi gare ka in wanga ne sai ka yi kaza sai ya zama alkhairi gare ka ta haka wajibi ne mu koma ga Allah jama'a wallahi Allah ya gaya mana ma asabaku min musibati wa ma kasabat aydiku wa ya abu an kace duk musibobin ga Allah abin da muka gabatar ne na sabon Allah da sauran abubuwa da muka har yanzu ba ma dawo hankalin bai dawo ba ba abin da akai sai abin da akai sai dai kaje kuwa baki amma mutum bai bane abin da je sa wannan abu ya alimi ni ban bari ba kai ba kawai mu ban bari ba su bari shi ko Allah na sai ya kamata mu dawo ga hankulan abubuwan ga duk da kuma gani suna faruwa inna Allah la ya gayar ma bi qaumi shi ne magana wani zancen siyasa na kuma cewa ne ya fi lalacewa sai ce to ai ina ga shi zai ci haka ce zama da ya ci saboda shi ne daidai da lalacewa to gajiya mun ji magana wani kuma Allah tana da haji an ga shi yan siyasa wani ya wani lalacewa sai wani ya ce to ai shi zai ci aka ce saboda ya ce saboda gwada muke lalacewa sai a ba mu irin lalatacci ai kwarai kamata ku
wallahi
to shi ne magana ko ka zalika na walli ba'd az-zalimin ba wanda magana ta shi wallahi akwai fikihu cikin ta ai kwarai mana ah to muna tabanna muna kuma zaton mu samu da kirki jama'a mu kama hanyar gyara sai Allah ya bamu in dai ba wata ni'ima ba daga Allah da falala Allah kai muna ba don halin mu ba ka ba mu masu kamantawa amma akan ma'aunin da muka shiki wallahi da za a ba mu irin namu za a ba amma akwai falala Allah ga Umar bin Abdul Aziz Allah ya kawo tsakiyar bayan Hajjaj to duk abubuwa ne ba mu tsaye mai kauna amma wallahi ga abin da muka tafiya sai dai mu ce Allah shiga barta mu da Allah musta'an sam sam sai abuwa kaga mutane mu'amala wallahi sai ka fara mu'amala sai kaga wai shin ko ba mu san duk karatun da aka yi kuma abin ba kanka ce nesa almajirai da malaman ma kanka ce kana kallon wani can dan shi haka muke lahi tudu ne to shi ka wala da mu ni ban da lahi suwana da lahi shikenan to suwana da lahi sai mi ka roƙi Allah ya sa su gyara ko ba kai mai addu'a kwarai sai dai ka dauri shadin lahi ko abu na lalace ma ko ba gaskiya bane sai ma kana da ka lahi sannan ana ya kama ji abin da ya faru ga ga yakin Uhud wasu daga cikin rumato ne mutum hamsin masu halbi suka ga kamar yaƙi suka ce ga wata sabo badar ga wata sabo badar shi shugaban abdullahi jubair ya ce annabi ya ce kama ba wurin ga ko da ya abin da zai zo ya ɗauke mu in su hasge suka ci kai wallahi ba mu bari ganima to shine wala ma asabaku musibatun qultu anna wa qad min قل al هو من عند ah can ayi na ya tsallake أولم ما أصابكم مسلم قد وقال أصبتم مثلها قلت أن هذا قل هو من عند أنفسكم sai da an kashe mutum saba'in cikin sahabbai dalilin wannan manzon rahama an kare mai haure ya haɗa rami ya jimu a kan wannan saɓanin saɓon na ‘yan kaɗan suka yi yake da yawan yake
kajiya haka ya za ka ce kaza ba don ni wallahi muna godiya ga Allah wannan ƙasa Allah na tausaya mana saboda addu'o'in bayi na ƙwarai amma Allah ya abubuwan da muka yi baya jiki abu amma duka saboda addu'a wasu bayan Allah sai ga sai abu ya taso mu sai Allah ya bici shi ko waɗanda abubuwan da suka koma haka ai ba haka an kaso ba waɗanda ƙwallo-ƙwallo ya ba haka suka so wasu suka yi Allah ya ɓata abin saura ne har yanzu wani iri gyara ba ya sa aka samu Allah ya samu wani to haka kafarat hudud da aka yi to ka garshin hudud an rasa wannan kafara da an mun kalehi amma haddi to shikenan ba a neman ka da wannan abu lahira na tsaya misali Allah ya tsare wanda ya sata an kai kimiyya shikenan wannan shi ne kafara ɗin gare ba a riƙon shi da wannan lahira to amma wanda ba ya mai ba can lahira sun za a lissahi an bari mutai باب خروج العجماء والماء
an gane wa gama gana ba haddi shi kenan wannan in ya tuba ai ai, wanda zai ga annabi Allah ya tsare mu in ya tuba za a kashe shi amma wannan tuba za ta muhane shi lahira haka malamai suka ambata na da ga misali kayan nisa da yawa
باب
na a ni ba tambaya ce daban ba da wani yake ba
جره العجماء والمعدن والبئر جبار قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رهم قال أخبرنا الليث ها قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال العجماء جرهها جبار والبئر جو- جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس وفي الركاز الخمس ainihin misali ajama shi ne bisa shi wa ma'ad- ma'adinai da riyoji jabarun banza ne ma'ana babu kafara ya abu ya faru dabba ta fada babu wani abu da za a yi نادية ba diya shi ne banza ai hajarun da ha babba ƙala na yi homa hamulun alama iza a utlifat shay'an bin nahar a utlifat bin laili bi gairi tabri'in min malikiha wa laysa ma'aha ahadun hadha muradul hadith وبئر وبئر الجبار ومع الجبار أي إذا أمرهما في ملكة أو موات فوقع بهما مار فمات واستأجر من يعمل فيهما عليه فمات فلا جمان
قال وحدثنا يحيى بن يحيى
آه نا كبير كياو جهار ga ina ga babin koko cikin hadisin a biru jubaru wal ma'alu jubaru
يدي جبار duk jubaru ne kai dai adda wannan
جهار juharu to biya ma'anin juharu dai قال وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب وعبد الاعلى وعبد الاعلى بن حماد كلهم عن ابن عيينه حاء قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا اسحاق عن ابن عيسى قال حدثنا مالك كلاهما عن الزهري باسناد الليل مثل حديثي قال وحدثني ابو الطاهر وهرمله قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وعبيد الله بن عبد الله عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله قال وحدثنا محمد بن رمح المهاجري قال أخبرنا الليث عن أيوب بن موسى عن الأسود بن العلاء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال البئر جرهها جبار والمعدن جره جرهها جبار والعجماء جرهها جبار وفي الركاز الخمس rikas shi ne dabnin jahiliya faɗi malamin suka ambata irin tsohuwa ajiya yanzu ko ana samun ta Eh, to za mutum zai ba da ɗaya bisa biyar na shi rikas ne قال وحدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمهي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم حا قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حا قال وحدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأقضية hukunce hukunce
باب اليمين على المدعى عليه Mm, wanda zai rantse wanda da aski a kai ne rantse ba ranta قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن Alamin سرح alama an قال أخبرنا ابن وهب أنا عن ابن جريج عن عن ابن عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يؤطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن nabi أبي ga hadisi saboda gababi alƙali dole ya san wannan dan shine babban wanda zai iya rabe abubuwa annan nabi sallan qala yau dan nasu bi da'awahum ladda'a nasun dima'a rijala wa amwalahum yazo ya ce dukiyata dukewa da tauci To, amma ya za a rabe wa lake min alamudda alai idan ka da a kai ne ya rance ba gaskiya ba ne shi ko wanda ya dawa ya kawo shaidu wagga wannan ah, lafazi shi ne cikin sahihai kawo da imamu na ishara cikin arba'un na wuya sai ya kuma ishara ga lafazin ah, bai haƙi alaminu albayyanatu alamudda yi alaminu alaman ankara na قال حدثنا محمد بن بشر عن نافع عن نافع ابن عن نافع ابن عمر عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه باب القضاء باليمين والشاهد قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا زيد وهو ابن حباب قال حدثني سيف آه، سيف بن سليمان قال اخبرني قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد wannan yo, shi a ra'ayi kuma shi ne jamhur suke a kai amma hanafiya sun saba sun ce a wannan hususiya ne ko ko zamani ba yiwuwa dole sai da shaidu biyu amma jamhur suna akan haka kana shaidu guda ka hada da rantsuwa shi ke na ka cancanci abu wannan shi ne jamhur suke a kai sabanin masuwa abu hanifa rahimahullah باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجه Mm.
قال حدثنا يحيى lahan nan بن ai eh, lahan iya bayani shine lahan nan eh ya magabata sun kace sun kasance ana duka ma- magana Ibrahim na kha'i irin rubuna ala lahan ana iya magana to lahan ya zama an rashin iya magana za ka yi lahani ka bata ka yi abin nan kwangi ga cikin to lahan kamar lauye wanda Allah hore ma bayani wani in yana bayani yana ko baki ne zai mai maka fari saboda irin bayani to irin wannan shi ma ji tsoron Allah kawai zai zo
قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي ana سلمة jinke عن da أم wata سلمة magana na kauce mata ne amma dai ba lahi an ce mai an an an ba- an ambaci Abu Hanifa rahimahullah wajen Malik to yana yaba ma Abu Hanifa ga iya bayani yace yana iya ya abin ganka ce wanga abin gane hakka ce kuma ya dawo ya wade saboda irin bayanin da Allah hori masa ne
عن أم سلمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يك... أن يكون ألحن بحجته من بعض eh alhana فأقدم.
ablaga wa alam biha yana kaiwa da bayani ya iya hujja ce guda ce ko ko ya talawayanci wanda ba mai kyawu ba amma فأقضي له على نحو مما أسمع in منه ji manzon rahama فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه shi a فإن- wajen cewa annabi na hukunci da zahirin abu eh fa don inna ma zama abin aqta koyi.
lahu bihi qita'atan minan nar akwai wani hadisi la asala lahu umarna bin zawahir wallahi to wala sarair wannan hadisi la asala lahu na cikin da nika babu wannan lafazi wasu sun yi wahami wanga hadisi ummu salama ne amma wancan lafazi umarna bin zawahir wannan hadisi la asala lahu kwata kwata Hmm.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير كلاهما عن هشام عن هشام بهذا الإسناد مثله قال وحدثنا هرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عبد الله عن بن زينب وهب بنت المصري.
أبي سلمة الماجر مالك نعم عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع ج- جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر اختلاط وإنما الأصوات ma'ana rigima shine jalaba rigima sauti tana yana tashi wanga ya ce a wanga ya ce i
قال إنما أنا فقال إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم Kaji.
فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فلي فليحملها أو يذرها Yaudara, ya dai ji an haɗa mai wanga kalma ta tsoratarwa ce tunda ka sama da abu yake a kan wajen tahdid laysa ma'anahu takhayyir bal huwa tahdid wal wa'id cewa ce faman sha'a faman sha'a falyakfur ka gani to akan wannan babin ne
قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح حاء قال وحدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الاسناد نحو حديث يونس وفي حديث معمر قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم لج...
لجبة.
لجبة خصم بباب ام سلمة sauti itlaq aswat
باب قضية هند قال حدثني علي Ita بن Hind.
هجر السعدي ita matar Abu Sufyan ne Hind قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت دخلت هند بنت عتبة بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان إن أبا سفيان رجل شهيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمي ف فهل علي فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيه ويكفي بنيك قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وأي- وأبو كريب كلاهما عن عبد الله بن نمير ووكيع حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد حاء قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كلهم عن هشام بهذا الإسناد قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض أهل أهل خباء أحب إلي من أن يذلهم الله من أهل خبائك fi awal al'amr kenan tana faɗin gaskiya dan su ba san ƙarya ba وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزهم الله من أهل خبائك daga فقال baya النبي kuma صلى الله عليه وسلم وأيضا والذي نفسي بيده ثم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك فهل علي ج... فهل علي حرج أن أنفق على إياله على إياله من ماله بغير إذنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذلهم الله من أهل خبائك وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزهم الله من أهل خبائك canci فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا والذي نفسي بيدي ثم annabi ya قالت ƙara يا رسول tabbatar da shi haka ne ina rasuwar Allah wata ke faɗi gaskiya ne ثم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك فهل علي حرج أن أنفق على إياله من ماله بغير إذنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف باب النهي عن كثرة المسائل wannan matsala ah, akwai kai Allah Allah tsare tsare mun tsare ka wanga halakaccen ya shekaru ce ka mai cin hanta haka yake cin hindu mai cin hanta haka ce man ya yaka ce mata man ya yaka ce mata duk mai bin ka su suwa ni shekarun baya ya ji ashe abin nan na bi sai ni tuna wani hadisi ingantacce cikin bukhari ma adali waliya wannan babin wallahi duk wanda ya sa mutanen kwarai musamman sahabban manzon rama wallahi bai kai ba haka yake ce mata manya ba idi wai yi sunaye ba a magana duk yan gidan da ita ɗin da mijinta da da shi ɗan ɗanɗanta dukkan su cin mutunci ya kai musu na ina na amma ita haka yake ce mata manya ka gani sannan al'islam na jiwo ma ƙablan don abin da ta yi ga uhudu kayanatu musulunta ga ta bata ɓoye ba kuma annabi na ce eh wannan zirin su bai da haka gaskiya ce ke wani ta ce farko na su musu mana hacci ba a saraha raha haka ta faɗa cewa ni can da kayan musulunta to ba wanda ka so ya ya samu matsala irin ka amma yanzu kuma na dawo kai ne hison duk ce nasara annabi ce lalle haka ne ina rantsuwa da wanda cewa abin ke waɗi gaskiya ne to haka irin waɗanda abubuwa wallahi duk wanda ya ɗauki wata abu yana yi yana ganin kuma sai ka taɓa wani inda ba rashin arziki ba kai ba ka ji ba laihinka eh sannan a waɗanda tilka ummatun qad khalat eh شاهد والذين جاءوا من بعد يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا da shi da imam malik ya ce to dole ka je na bacin sahabbai to gillu gare shi kuma bai cancanta ba ya zakka ba mashashi to ka gani sai an kamar da ka gama wata nawo yayi babu qadiyatu hin saboda an samu wasu fawa'id daga hadisanta babba abu ta ga hukunci irin wannan da ya kasance na iyali mace mai mutunci ƙwaburo ga mijin ya ba su cikin yunwa to ta ɗan ɗiyo na ba ƙara a yalwatu gidan inda ya bil ma'aruf haka da bai ce babu laifi wannan shine fatawar malamai amma inda ɓanna ne wannan bai halatta mamita ban gane ba
ni na karanta su yadda suke tsari lalle ni ma haka gare ni wanga na farko na abdul humayr na karshe shine na zuhairul hab a a na ka sha bai da kyau tun larabcin ka shan ya lalace wanga zuhairu na harb hadisana yaqub ne ibrahim ko
wani ya ban karanta ba ba karanta na zuhairu harb ba
Na- na abu da ibn humay da abban karanta ba shi ka karanta na gaba wanda a gare ka gaba wani a gare ka gaba a ni Ga yana- abu da humay duk biyu ne ke daga nan ga shi nan wannan ma na abu da humay to lalle kam haka a gare ka to nusa ka ba ta da kyau malam zuhairu na harb ne na karshe wannan amma kuma lalle matsala ka samu ga wata malam ina je injin din sai maimaita ma hadisin biyu Eh, ba ka da mawanin ka kwata kwata ba ka da shi wani zuhair bai da shi kwata kwata lalle hadisa zuhair na har hadisa na yakub ne ibrahim hadisa ibn akhi zuhri ba ka da shi eh ba kwata ni da kwata shi ina ji wajen bugu ne na'urar ta Ah, sake Zuhair- maimaita hadisin zahirin wahab kamar karkashin babi na a gaba ba shi bane wannan wanda wancan ba shi bane ibn akhi zuhri yaqubu ne yanzu da za karanta daban ne matsala ne ka samu ka nuna wannan shi eh eh
mukan sha bamban ko a nan kuskure ne yana tsoka wajen bugu ne eh yanzu babu nahyu za ka tashi eh باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات وهو نعم.
الامت...
ba bai karanta ba to karanta mana shi a shi- a shi karanta ba shi karanta gaskiya ne
قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي أخي الزهري عن عمه قال أخبرنا عروة بن الزبير عن أن عائشة قالت جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يذلوا من أهل خبائك وما أصبح لي وما أصبح اليوم على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يعزوا من أهل wannan خبائك hadisin duk da yake akwai magana a kai ne a habib habiba ka haunan ma sai wa din wani da kuka faɗa kaka sai wa gari wani yanayi ya to kaga wata wa take kiyan amma gashi kuma wani wani lokaci kuma ta dawo aka san haka kaga yayin uwa mu dauki abubuwa da sauki ko da akwai rashin fahimta tsakanin mu mu eh bainaka wa bainal عذاب كان هو اليهم وما لقاها الا الذين صبروا وما لقاها الا ذي هذا الامر to wannan ya kamata yan uwa mun mai da abu almu mu kai shi mu tuke kaga wani dan uwanka musulmi kawo kaga kahiri kai ta abubuwa kuma a jarabe ka ga nan mun gani ga yan siyasa suna faɗa suna mi suna mi kuma yanzu ka su tafi an gani na kyauta na وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا والذي نفسي بيده eh haka ne Sun ina ma- rantsuwa kaji annabi mai rantsuwa ثم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك فهل علي حرج من أن أطعم من, ال... من الذي له هي لنا فقال لها لا إلا بالمعروف ku ji ku ji ni fassara mai daɗi wa aidan din nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai satazidanna min zalika wa yatamakkanu al-iman min qalbiki wa Allahu yazidu hubbuki lillahi wa lirrasul الله shine ma'ana wa aidan wa aslu hadhihi lafza aud ya'idu aidan idza raja cewa ai satazidanna min zalika sannan wa ya tamakkanu iman min qalbiki wa yazidu hubbuki lillahi wa lirrasuli wa yazidu hubbuki lillahi wa lirrasulihi ai magana ce mallam mai da maki ya mutu to jiwa ka fassara wa aidan din asalin sa'ad ya in aidan idza raja kun ji wannan na to shi yasa ga hili ga mai doki wanda bi wannan hanya wallahi bai kaiwa Allah ka tsare ni da kuma ma faruwa abun gaba ɗaya Allah wannan ƙasa ta mai albarka Allah ka tsare mata jin ma abun jin ma abun musiba ne malam wallahi musiba ne musiba ne Iya aikinta ta yi, aikinta ta yi gata mal. Ito ya shi ba so a doki hukunci ga hannu gata mal. Hukuma kuma wallahi Allah na son insafi jama'a. Matsalan mu wani abu sai mu ƙin insafi da ba da haƙi. Ko ba ka son gwamnatin Kano sai ka yaba mata ga wanga abu. Ta kula, an ja hankalinta kuma ta saurara. Eh. ai dama ai ina magana na faɗa ma wani ka gane ni ce ni abinda abinda alƙali yayi na rohi masallatai ne da kasaɗi ne da komi ni ya yi man muhimmanci bisa a kashe shi saboda asar nashi duk an gaba ɗaya an shaɗi don idan an kaba wannan aka kashe shi to lokaci za a yi ya yi shahada su ɗauke su ta bazawa amma wanga mataki da littafan da an ce ya kuri a kwashe su da masallatai ne da duk wurin tambaɗa tai duk gaba ɗaya har cikin a sa abin ganai cikin da duk an hana wallahi wannan Allah ya saka mun ga alƙali da da alkhairi da duk wanda ya taimaka ciki saboda wanga tunani babba ne ai bar wanda shi sa abu kaka ci gaba bare ya ga duniya yanzu ta ji dali da an bari to kuma za a ko a samu su shaidannu da yan shiya da yake su su ci sa abubuwa ne a koma a ta ganin kun ga wanga an an ci amana ce a koma ba a ce an ce wani shaidani ba an nuna man wani shaidani wani limamin wai Abuja na banza wai ya ce yayi wanga ni wani ni ce hallaji da an ka kashe shi ya ka nimi shi ya ka tage ce hallaji malamai gaba da sai ittifaki akan ya kashe shi wai wai sai jini ne wuu la ilaha illallah da an kai kuma wallahi ƙarya ne wanda yace ma bi zai bi illallah to ita ce aqida shi wannan shaydanin professor shaydani ne ka ji magana da yi. wai da ya aka kuskure wai kaza eh dan uwan yanzu kashi gaba wannan marata yake wannan
dan yake Kaduna ya sawa ga gaba ya sa shi professor
ya san ko makarin gaba makar shaydani ne da ko gani ba bai ji daɗin abun ba kuma akwai wani shaidani shi ma wani ɗan ikhwani wai ɗauko magana zai mai da ita daban wai wai yana so nuna wai tsakanin izala ne wai da abuja ba ai ƴan uwa sun mai rati nan yake can yin gusau shaidani wai wai la ya tura wai abu na asali tsakanin shi ne da izala ina mun ga magana ta taso gusau gusau ba kaji shedani da bidai makiyin sunna ne da mashi yasa in ba haka nan boga magana ina butun wane da wane hukunci ne to eh wai batan ne amma shi yake so yayi eh yan uwa sun mai airudun
kuma wai wai abu da alaka siyasa ce naga wani yayi wancewa da dama ba ni sonin shedani matsalar family da da siyasa ta shaye abin ga to family shi da ya bashiri cikin family nawa aka faɗa yaushe shi ya buɗa in za ka yi sabi wai magana ya yi waɗannan maganganu su family ɗin su suka sayi wannan magana banza ce da kauce ma haƙiƙa na abu wallahi yanzu ko da an da ya gama da shi gaba ɗaya ko a ƙaddarta wai ma a sakai ballantana bai sakuwa sai dai ya mutu can ko gidan yarin ko a ko a kashin ba dai ba an gama wannan abu wallahi alƙalin na Allah ya saka mai zafi su cewa duk wani asar nashi a batar da su duk almajiran da ka da shaidanun da ka goyon bayanai ba inda za su bayyanar da wani abu nashi tun da yanzu ku tuna in kuna bi wasu shaidanun almajirai ne kayan a hukuncin ga suna watsa su abubuwa nashi da yabo ne amma yanzu kaga ruhu wannan babin to gaskiya an yi tunani an yi tunani kwarai kwarai kuma hukuma har da gwamnatin Kano Allah ya biya ta mana wallahi su yi kokari ga wanga abu dan ba su jaye ba ira akwai a kusa injiniya Bashir su a tsaye lauyoyi ma akwai waɗanda suka yi don Allah lauyoyi don kare girman manzon rama suka ce ba son ko ɗaya injiniya bashir da sauransu su abbe da abun wannan alkhairi kuma wallahi wanga shine babban abu duk wani shaidani a batar da wani abu da zai ci gaba a gani sai a huta amma an ba an kashe an ba an kashe maciji an an sarumi to to to shine amma wanga an sare kan
alhamdulillah insha Allah alhamdulillah نعم متهم
باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهاج وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما لا يستحقه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره, ويكره لكم ثلاثة فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاءة الما- شين وإضاءة الشاهد المال قرشي ويقول لك- لكم قيل وقال إنا لله أنشي أنشي شيرين idan talabijin abin can na karta ai an ce kaci to shi ne fa mu- mu- abin kai yanzu har in wannan ne muna yi awa goma ba mu san lokaci ya ba an ce ya ce ya yi yi kaza musamman waɗannan kwanukan hitina na na siyasa da zabi Allah ya kamata mu mu kama kanmu jama'a sannan wa kasaratu su'al yana da fassara biyu kawai da malamai suka ce su'al na tambayoyi irin masail da basu haru ba ka tambaye wanga matsala kaza kai tai na addini ko ko roko kai ta ba ka roki wanga ka roki wanga duk ya shiga ciki wai da atul mal da tozo ta da dukiya ga ka je ka doko abinda bai babu unwani duniya da lahira ka kashe miyagun kuɗi irin bukukuwa da sauran wasu abuwa na masha'a kana da kuɗi ga makwabtanka da talakawa ka je kawai kashe miliyan kaza ga wani abu kawai a je hotel a ce kowa ya ci abin da ya kasu ai ta abubuwa duk banna ne malam Allah ya kyauta
قال وحدثنا شيبان بن فاروق قال أخبرنا أبو عوانة عن سهيل عن سهيل بهذا الإسناد مثله غير أنه قال ويسخط لكم ثلاثة ولم يذكر ولا تفرقوا yanzu kaji sai ce wa karhu lakum qila wa qala shi ma yana da fa'ida sai ce wa huwa al-khawd fi akhbar nas fi akhbar nas wa hikayat ma la ya'ani min ahwalihi wa tasarrufatihi wagga akwai fasar ta hewaka ka kutsa cikin labaran wani a doko chapter wani a wasu wani so wani aikin kenan da ya kayoyi ga abinda ba ya shahi mutum ba na halayensu ce kaji wani aka ai wani ya gare ni mota kaza yayi kaza ni da miki da mota ta ahwalihim wa tasarrufatihim ai kaza to shine kila wa qala wa yakrahu kila wa qala واختلف في حقيقة هذين اللفظين فقيل فعلان ماضيان على وزن فعلان وقيل اسمان وجروران منونان ده تنويني قلت إنما يأتي هذا من رواية ونهى عن ثلاث جشي سيدي قيل وقال وكسرت السؤال قيل على المراء تنطع قوتشوا ga hadisi musul za mu zo ko abin nan halakal mutanaddiuna haka manzo rahama yace halakal mutanaddiuna to shine tanaddo kai zazzawa kai ta shiga tambayoyi ka hakka wuce to shi aka nihi kawai da mun kai bayani fil masail wal iksar min min as-su'al amma lam yaqa abu bai faru ba kai ta tambaya wala tadau ilayil haja fassara ta farko kenan wakila al-murad su'alun nas amwalahum wa ma fi aidihim to ga wani ƙari da haɗi ba wakila almurad kasaratu su'alul insan an halihi wa tafasil amr ya yake kai ta tambaya akan mutum an gani ba haɗe shi ba kaji ga na uku kenan kasaratu su'alul insan an halihi ya gidan ya kuke ya wane su wane ya tumaki ya kaza ya na taba go makiyaya ga su sanya zurfi waje ka hana kai ka ce a baka ka zama na hana sarkin ruwa hati hati ka ta ce a baka ma kai ko ka hana haƙƙin wajibi da abin ga shine
قال وحد قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الهنظلي قال أخبرنا جرير عن منصور عن الشعبي عن رواد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل حرم عليكم حقوق الأمهات ووعد البنات ومنعا وهات وكره لكم ثلاثا kaga قيل وقال man'an mutum ya hana haƙƙi da a kai ne wahat shi ko yana son a bashi ya zamanto mai son banza وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال shine ashahid قال وحدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن منصور بهذا الإسناد مثله غير أنه قال وحرم عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل إن الله حرم عليكم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن haram خالد Allah بن- huwa allazi harama ma harama rasul huwa allazi haramahu Allah نعم عن خالد الحذاء قال حدثني ابن أشوع عن الشعبي قال حدثني كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة إلى المغيرة اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إليه أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وإذاءة المال وكثرة السؤال akwai wani fa'ida ga wanga hadisi wanda yanzu an jarabe mu Allah ya sa mu gyara kuma ɗalibai da wasu malaman mu kowa ya ja daga ba ni unhwani da kai kai ba kan wanda ni ka a ce na zama ɗalibinka ko na unhwani gare ka ma'awaye yana sarkin musulmi ya aiko da wasiƙa zuwa mugira mugira ya ce ka rubuto man hadisai wanda ka jiya ga manzon rahama ka ji ba kataba muawiyatu ila al-mughira bin shu'ba uktub ilayya bi shay'in sami'tahu min rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaga ta'awuni ne mu ba wanda ya kamata irin dalibai a duniya mal'unatu wa mal'unu ma fiya illa alim muta'allim wannan shi ya kamata mu zama amma kowa saboda kowa so kai a ce shine ya shahara a ce wai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wata kalma ta bala'i Allah ya tsare mu duk mutum ce duk foto bai da malami ya bani mutum har yana bugun gaba wai bai da malami to don da haɗan ga wallahi bai cancita a saurare shi bai cancita a saurare shi Abdullahi Mubarak yana da malami dubu hudu Abdullahi Mubarak malami dubu hudu Hey, cikinsu akwai Abu Hanifa, akwai Malik, akwai wa manya-manya. Ban sani ba, kaka kai ne. to, kaji ba. Kuma wallahi, wanda amintacce ga karatu, wanda zai ciya ga malaminsa. Wani abu ka faruwa lokacin mali. Rabiya tuna ra'ayi. Sai ya koma can. ga can kwanci shi ɗai ga maliku da halka in maliku ya kai ce wancan na gani kwanci shi ya gaya mu ta ka shi yau ta baiwa ta almajirani sau wani baiwa ne daban amma maliku bai mance ba har ga wanda can an baro shi shi ɗai yana ce shi ya gaya mu a cikin masallacin mazaura muna da matsaloli ɗalibai shi ya samu kai tashan wahala sannan ka sani malami kawai da malamai suka ce shi kamar abinci ne zai adahe shi a sa mai a gyara a ce wanke hannunka ka sa to haka ma karatu ga malami ba sai ka ɗauko ƙamus ka ɗauko can ka aje na tahe goma ka diba can ko da a ƙare ta kai kuskure amma malamin da ya san karatun ba yanan ba muna malamai ba don sun yawa kuma malamin da ya lakaci abu nan take cikin minti guda sai ya baka amma sai ka yi awa biyu ko uku kana nazarin wurin to ka gani ai to ba kai kan da kanka ba ka gani to yanzu galibi tun galibi ban ce wasu bari in gyara wasata wasu da yawa cikin ɗalibai da wasu kaɗan da cikin malamai za ka ji haka ɗin da ka ji mutum ya kama kai ka san nazari da ka dawo da shi gobe bai ya kawo rabin abin da ya bayar na yi tunawa akwai wani alƙurashi na miji suna ne nan madina to muna za a jaraba test muna da littafi muna waje a diba wuuu da ce a shigo dama kana nan ka aje da zahi zahinta da ayyukan ba ka ansa da aka kare ya ce a tara da karubu sai jibo mai ce yanzu da abin da ka rubuta yanzu ga da kaso ce don da ma ka kwaso ne to ka zuba to in ce ka sake rubuta wannan to ba ka kawo abin da ka rubuta to galibin karatun namu don haka yake shiri ne to ɗaliban na kaciya a'a ba sai gobe jara za a shiga irin kai mallan su ku manya ne mun za a shiga ne da idan a fara a minti biyar ka ɗauko yi yana jiji ba in ya dace yana ajewa tambayar ta zo ya maza ya zube ta haka ake wallahi galibin karatunmu haka yake karatu ba tamkini ba ta haƙiƙi sai an yi wani naziri a zuwa baya malam malamai sun rarraba malamai daban-daban akwai malam jila bai san da an yau shek a guru ya ce ya leƙo to akwai malam kare akwai malam kaza irin waɗannan haka malamai suka ambata to duk karatu ya koma haka sai kai yo abin in baka yo ba sai a zo a ta dubaru lokacin da malami bai yi ba in inda ɗalibai ba su gane ba sai a zo ai sai a ta labarai a jawo na a jawo dan bai wani tarin bara yana gudu ya hau don bai shiryo ba don bai samu wani abu ya hana mashi diba kama ka diba habibul hamd yuje da hasu kunta yazid bi kasar sai in faki minu wayan kusa in yadu alai shadatta haka yake habibul hamd ilmin din da kace mi ibn hazan kaciya ya makiya na za su yi da ni dan da nake ilmi na na tada ko shafe ma roto ko wake yayi to irin wannan ne shi a ilmi an yi wata kissa inda daddare a ƙaru an ce abu hamid da gazali rahimullah bai yawo ulumiji ya yi karatu ya yi yodamen littafai na raƙumma zai je gida wadda ya zo sai sun ka haɗu da ‘yan fashi sai ‘yan fashi suka tare su suka jiba dun littafai suka ce to sai babban su ya ce wanda ga littawai ce na yau karatu da kaza ce kayi karatu ga wanda littawai ka ce ka wa mutane littawai an shi ce in kayi karatu ka ce ka yi ka ba shi to galibi duk yan littawai muke babu haifizi ya karanta duk da yake an samu ci gaba yaran na hadda qur'ani amma hifzin ilmi akwai shaibani ya yi fadalar hifz wani littafin alhifz ko wani karami wani wannan malamin da na ambata jiya da yana da littafi ne dai a kan hibs ya kawo wa da malamai suka mai da abin nan mai mai abin ga ya ce mai wace waga tare ban gadon ga eh eh bas wa kullu hafizun haka ya ce har ta ce duk wani malami shugaba ne amma ilmin duk ya koma ga takarda ko shi din kuma ba amma littafi yanzu sai mutum na iya hitar da ya ta sayan waya da abin da aka ce ko data amma ga littafi bai ya sayi kuma kuma shi yaka ci littafi duk galibin littafi baka ci wa wala ba to abin da aka yi ma ba don kana malami ba an ka karawo ka gauda ba don kana ba na kaka can kaya ba amma ba ka iya ba littafi ka sai littafi akwai yanzu can wata jiha ban haɗin ta wanda sun ya sani sai gwamnati ta biya masu su ta yi tun kuɗin da aka ba su irin estoko take nan ya ka barin kuɗin wanda za su taya hayyace makar ga aikin hajji ya dawo bai sai littafin guda ba kuma dalilin yana malami an ka kai shi sam ya ƙara karatu tunda ana na ana shin ana kwasar daɗin karatu na kyauta alaikum salam shin waka ce ga ku wajen abin da ya ce waƙe ne kai
a tambaya ce eh eh oh na zuga ce To a sai na Najeriya inda arwai ke. A sai mi. Ci da Allah magana ci da.
قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن محمد بن سوقة قال أخبرنا محمد بن عبيد الله الثقفي عن وراد قال كتب المغيرة كتب المغيرة إلى معاوية سلام عليك أما بعد أسورة Eh.
فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم ثلاثا ونهى عن ثلاث A wanga dai mana shi.
حرم حقوق الوالد ووعد البنات و- Shi ilmi.
ولا وهات ونهى عن ثلاث قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال جنفر الهبزي